إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجساكة سادواء وانا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي كيرو أنا تشكين برنكتنا a wannan safiya ta laraba yau goma ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 goma sha biyar ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1400 da 37 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2016 a wannan majalisi wanda muke karatu da sharhin littafin hisnul muslim littafin da ya kunshi azkar da al'adiyya na annabi sallallahu alaihi wa sallama na munasabobi daban-daban wannan shine darasinmu na 37 gabanin mu fara karatu akwai sanarwar rasuwar mahaifiyar sheikh habibu yahya kaura da allah yi wa rasuwa jiya a yau za a yi jana'izar ta yau laraba da misalin karfe goma da rabi na safe a nan masallacin kerau kuna yi mata addu'a allah ta'ala ya gafarta mata da da rahama ubangiji ta'ala ya yalwata mata gabarinta ya haskaka mata shi abinda ta yi na ayyukan kwarai Allah ta'ala ya karba mata abinda yake na kuskure Allah ya fi mata a yan uwa da abokai da yaya da jikoki Allah ta'ala ya sa musu haƙuri da dunga da dangana kuma ya ba su ladan haƙuri Allah ya alkinta su za mu tashi a kan du'a uktar za mu tashi a kan du'a alkarbi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ga mutumin da yake cikin damuwa wanda ya shiga cikin damuwa wanda ake cewa alkaru shine bayan zilu alal insan illa yuqtilu alaihi wa yaj'alu fi sadrihi ghaidan abinda zai saukawa mutum na jarraba na bala'i na wata musiba na wani tsanani wanda zai masa nauyi ya kuma wato cika masa zuciya da damuwa wani shi yake cewa alkar addu'a ta farko ita ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حديثي حديثي لصحيح هنا تشكي سيد البخاري هنا تشكي مسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ودا يكي cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هزمه أمر Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yayin da wani abu ya dame shi wani abu wanda zai sa shi cikin damuwa ya same shi to yakan yi wannan addu'a la ilaha illallah al-azim al-halim babu abun bauta da gaskiya sai Allah mai girma kuma mai haƙuri la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasa kuma ubangijin al'arshi mai karamci rayuwar ɗan adam jujjuyawa take daga farin ciki zuwa bakin ciki daga jin daɗi zuwa damuwa daga lafiya zuwa rashin lafiya daga samu zuwa rashin samu wato ba ta zama a yanayi daya saboda haka ɗabi'ar rayuwar take saboda rayuwa ce ta jarraba Allah ta'ala kuma yana jarraba mutane da abin da ya ga dama duk sanda ya ga dama sannan wannan jarrabar ba lalle ne ka san sanda za ta kasance ba to musulunci ya yi tanadin abin da mutum zai fada ko zai aikata domin ya fuskanci wannan jarraba kuma ya iya hayeta ya yi nasara Allah ta'ala shari'ar da ya aiko ya sauko da ya sauko ita ta hannun Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kunshi hada hada bawa da ubangijinsa a kowane lokaci bawa ya kasance tare da ubangijinsa a kowane lokaci yana neman taimakonsa yana neman agajinsa yana neman mafita a wajensa wannan shine abin da shari'ar musulunci gaba ɗaya ta kunsa koyarwar addinin musulunci abin da take nunawa kenan bawa ko da yaushe kasance yana tare da ubangijinsa kada ya gafala kada ya manta a kowane hali yake a cikin halin jin daɗi yake ko kuma rashin jin daɗi wani hadisi za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya koyar a cikin wani hadisi yayin da bawa ya shiga cikin damuwa shine ya nemi taimakon Allah da tallafinsa ta hanyar tauhidi ta hanyar komawa ga kadai ta Allah ta hanyar yarda da uluhiyar ubangiji da kuma yarda da rububiyarsa yayin da bawa ya rike tauhidi ya kuma yadda da rububiyya da uluhiyya na ubangiji to ya rike abin da zai iya fitar da shi daga dukkan wata damuwa menene ya tsirar da annabawa da mabiyansu yayin da wata azabar ubangiji ta sauka shine tauhidi mutanen da mutanen annabi nuhu da Allah ya halaka waɗanda suka tsira daga cikinsu mai tsirar da su daga wannan azaba wacce ta game ko ina da ina a duniya a lokacin ko alaƙalla ta game dukkan inda mutanen annabi nuhu suke mai ya kubutar da waɗanda suka kubuta shine tauhidi yadda da Allah ta'ala haka nan mutanen annabi nuhu a lo abin annabi hud haka nan mutanen annabi salih haka nan mutanen annabi shu'aib hakanan mutanen annabi Musa alaihi salam me ya kubutar da su daga abin da ya same su abin da ya sauko wa garin na masifa da bala'i shine tauhidi to haka nan kowane lokaci babu abin da zai raba ka da masifa irin ka koma ka yadda da cewa Allah ta'ala shi kadai ne kuma ba shi da abin ba abin ba abin bauta da gaskiya sai shi idan muka duba za mu ga cikin wani addu'a gaba ɗaya tabbatar da uluhiyar ubangiji ne a ciki babu ma inda a ciki aka yi wani addu'a ko aka yi roƙo kawai itirafi ne ikirari ne wanda wannan shi zai sa Allah ta'ala ya waiwayo bawansa ya kawo masa ɗauki tauhidi tsarkake Allah ta'ala daga dukkan wani abin da yake bai dace da shi ba na aibi sannan kuma tabbatar da bawa shi bawa ne ga Allah ta'ala tana itirafi wato yadda da cewa shi mai laifi ne waɗannan abubuwa su ne za su sa bawa ya samu tallafi taimako daga Allah ta'ala la ilaha illallah al'azimul halim babu abun bauta da gaskiya sai Allah al'azimu wanda ya siffanta da azama siffanta da girma mai girma sannan alhalim wanda yake mai haƙuri malamai suka ce an ambaci alhalim a cikin wannan addu'a saboda ya zama ishara ne zuwa ga cewa dukkan abin da zai same ka ko yake samun bayi na musiba to galibi saboda abin da suka jawo wa kansu ne ba a saba min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da zai same ku na musiba saboda abin da hannayenku ne suka tsoruta abin da muka yi wa kanmu muka jawo wa kanmu shi yake samu to anan sai aka ambaci alhalim wato mai haƙuri kamar ana tawassuli da wannan suna ana neman kamun kafa da wannan suna na ubangiji akan Allah ta'ala ya yi mana haƙuri ya rangwanta mana abinda muke da shi na hazawa kan aikin ibada ko aikin da'a da ya wajabta mana ko abinda muke da shi na laifuffuka ta hanyar aikata abinda ya hana mu su suka haifar mana da abin da ya ciki na musiba ko suka haifar wa mutum da karan kansa to kamar yana tawassuli da cewa ya ubangiji kai ne mai haƙuri mai jinkirta kamun ya ubangiji kai mun haƙuri ka janye wannan abu da ya same ni a dalilin da ni ne na jawo ni ne na sabbaba shi sannan aka sake maimaita kalmar tauhidi la ilaha illallah ce rabbul arshil azim ka sake maimaita kalmar tauhidi saboda girman sha'aninta kuma ita ce wato mabudin dukkan wani wa fita daga kowace irin damuwa sai sa aka sake maimaita ta don a gaya maka girmanta da girman sha'aninta da tasirinta wajen ta cire maka dukkan wata damuwa ta sukar maka dukkan wata damuwa da kake tare da ita sannan sai aka kawo batun rububiya rabbul arshi azim ubangijin al'arshi mai girma hakan karanta rabbul arshi azimu sai zama al'azimu sifa ce ta rabbu wato an sifanta shi da farko da al'azim aka sake sifanta shi da cewa shi ne al'azim wasu daga cikin malamai suka ce rabbul arshir azim a ruwayar shi ne rabbul arshir azimi da kasra shi zama sifa ce ta al'arshin shi kansa zama sifa ce ta al'arshin saboda a can farko an sifanta ubangiji ta ala da al'azim sai aka sifanta al'arshinsa kuma ma da al'azim don dukkan abinda aka jingina shi da Allah ta'ala kuma aka ce da kai mai girma ne an jingina shi ga Allah ta'ala an ce ubangijin al'arshi kuma shi al'arshin aka ce mai girma ne to wanda zai sa ka gane to lalle ubangijin girmansa ba ya wuce duk yadda ake zato al'arshinsa ma an ce mai girma ne a faɗi sifar al'arshin kawai a sifar tashi da girma ko da ba ce ubangiji mai girma ba ne to mai hankali zai fahimci to ubangiji yana da girma to da al'arshin sama yana da girma yasa a kisar hudhud annabi suleiman da yake ba shi labarin marikatu saba sarauniyar saba ki wala ha arshun azim su tana da wani gadon sarauta kujerar sarauta bai girma wanda dai ya nuna wa annabi Suleiman cewa sha'anin ta babban saboda garin sarautar ta ma babban shi yasa wasu malamai suka ce a karanta shi da al'azimi zai fi balaga sama da a ce a kuma su cewa al'azimu to sama da a ce al'azimu wasu suka ce to ko da a ce al'azimu din ma yana iya zama maqtu'un ne ala al-madhi kamar da aka sani a nahwu ana iya cewa al'azimu ana nufin wannan khabar ne da mubtada in mahzuf ai wa huwa al'azimu ana nufin al'arshin mai girma ne to akan yi haka don a nuna cewa don a nuni zuwa mai yabo shi ne abin da almada albatsu saboda almada saboda yabo ila ilaha illallah rabbus samawat babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ubangijin sammai a nan aka jingina rububiyar ubangiji ta'ala zuwa ga sammai saboda ƙara fito maka da cewa dukkan abin da yake cikinsu don mutum da aljan da tsuntsaye dukkaninsu na Allah ne kuma dukkaninsu bayan Allah ne kuma dukkaninsu a karkashin gudanarwar ubangiji suke shi yake gudanar da su sai yadda ya ga dama ya yi da su sana ka ce rabbul ardi ubangijin kasa duk abin da yake cikin ta sauraka anan akwai tabbatarwa da Allah rububiyya sannan akwai itirafin bawa da cewa shi bawa ne ga Allah akwai al-itirafu bil ubudiyya saboda idan ka ka yadda cewa abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa shi ne ubangijinsa ka yadda kenan kai ma bawansa ne to wannan shi kansa wani dauki ne na tawassuli zuwa ga ga Allah ta'ala bawa ya ikrari ya yi cewa shi bawan Allah ne saboda ka a gurin sa yake neman taimako sannan malamai suka ce amfani da kalmar arab ko wato ubangiji arrabu shine wanda yake mai mai tarbiya daga yin halittar har zuwa samar mata da abin da za ta ci ta rayu da kula da ita to kamar anan yana kara kamun kafa ne da wannan suna na ubangiji cewa shi ne yake jibintar lamarinsa tun daga halittarsa da abin da zai ce ya sha da lafiyarsa duk shi yake ba shi don haka yana neman ubangiji ta'ala ya ci gaba da kula da shi ya ba shi dukkan waɗannan abubuwa na rayuwa da ya saba bashi sannan aka sake cewa wa rabbul arshil karim saboda haka zamu ga an lalata uluhiyya an kuma lalata rububiyya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah an faɗi ta sau uku sannan aka faɗi rabbul arshil azim aka ce rabbus samawati sannan aka ce rabbul ardi sannan aka ce rabbul arshil karim saboda haka an lalata uluhiyya har sau uku rububiyya har sau hudu don a nuna maka waɗannan tauhidi guda biyu tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat wanda shi ma wannan addu'a ko wannan zikiri ya kunshe shi saboda sifofin ubangiji ta'ala da suka zo a ciki alhalim alazim alhalim da sifofi ne na ubangiji tabbatar da wannan nau'i uku na tauhidi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat su ne mafita ga bawa daga dukkan abin da zai dame shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya dame shi to ya kanyi gaggawa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce idza hazabahu amrun qala la ilaha illa Allah al-azim al-halim sai ya faɗi wannan rabbul arshil karim al-karim ana nufin wanda yake da kyau wasu malamai sun fassara al-karim da al-hasan wato ubangiji al'arshi wanda yake da kyau ko kuma al'arshi wanda ya kunshi dukkan wata sifa ta daukaka dukkan wata sifa ta falala dukkan wata sifa ta alkhairi tabari muhibbuddin tabari yana cewa magabata sun kasance suna yin wannan addu'ar to kun ga duk cewa zikiri ne tsantsa babu wani abu na roƙo to amma akan kira wata addu'a kamar da shi ba mai littafin yace du'aul kar saboda wannan shine makasudin bawa ta yin wannan zikiri me yasa yayi wannan zikirin addu'a ce yake yi roko ce yake yi to koda bai faɗi abinda yake roƙa ba yin wannan tawassulin sai daga jin wannan tawassulin da wannan yaban da yake yi wa Allah ta'ala kasancewa akwai wata bukata ba haka kawai yake yin ba kamar yadda wani ya zo wajen abdullahi bin jura'an a lokacin jahiliya yanyin umayyata ibn abu salf ne cewa azkuru hajati am kad kafani haya'uka inna shi mata kal haya'u ce in faɗi bukata ta ko kuma kunyar kama kawai ta ishe ni saboda ɗabi'ar ka shi daga ji kunya kana da kunya wato koda koda bai faɗi bukatarsa ba idan har ya gan shi to zai ji nauyinsa zai ji kunyarsa ya biya masa bukatarsa ya san bukatar ce ta kawo shi saboda haka a nan bawa yayin da yake ambatan waɗannan sifofi Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsa bukatarsa ce ta ubangiji ta ala ya cire masa damuwarsa abu ayyub yake cewa abin ayyub a shekhtiyari yake cewa abu kilaba ya rubuta masa wannan wannan addu'a ya ce ya rika yin ta kuma ya koya wa 'ya'yansa ya rika yin ta kuma ya koya wa 'ya'yansa wani tabi'i ne ya rubuta ɗan uwansa tabi'i cewa ga wata addu'a nan mai mahimmanci ka koye ta kuma ka koya da 'ya'yanka ibnu battal a cikin sharhin sayyid bukhari ya kawo wata kisa da ya ce ya ji ta daga malaminsa abubakar nirrazi abubakar arrazi malaminsa ne ce wata rana ya ce na kasance a garin asbahan asbahan da yanzu gari ne a cikin kasar iran da can gari ne na sunna ce ina wannan gari a wajen abu nu'aib wanda daga cikin malamai abu nu'aib ina ina ina ina karantar hadisi a wajensa a garin akwai wani mutum akwai wani malami wanda ake ce wasa abubakar ibn ali sunansa kenan ce kuma shi ne kamar ya fi shahara a cikin malaman garin wajen fatawa galibi duka wanda yake da fatawa yakan so ya ji fatawarsa ne daga bakin shi wannan malami a shek abubakar ibn ali to sai aka samu wasu suna masa hasada akan wannan matsayin da Allah ya bashi sai suka je suka kai suka kai taransa a gurin sarkin garin suka je suka faɗi maganganu wanda suke so a kansa a gabansa kuma sai sa aka kamo shi sai aka kulle shi aka kama shi aka kulle wannan malami abubakar ibn ali shi abubakar arrazi sai yake cewa abin ya faru a cikin watan ramadan cikin dare ina bacci sai dai mafarki sai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bacci sai na ga jibrilu alaihi salam a damansa yana motsa bakinsa wato kamar yana faɗar wani abu kuma baya shiru mala'iku koyaushe cikin tasbihi suke ba sa ƙaƙƙautawa sabbihuna laila wan nahar la yafturun saura kullum cikin tasbihi suke saura sai ga mala'ika jibrilu zaune ga adaman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ta tasbihi baya baya kakkautawa yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarkin sai yace da ni ka je ka gaya ma wannan malamin Abubakar ibn Ali ka gaya masa addu'an nan ta damuwa wacce take cikin sahih bukhari ka faɗa masa kace da shi ya karanta ta ubangiji ta'ala zai yaye masa damuwarsa wannan kulle shi da aka yi ya ce da gari ya waye sai na garzayo na same shi sai na kiya masa mafarkin da na yi ga kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ka karanta wannan addu'a la ilaha illallah al-azim al-halim har zuwa ƙarshe to ko sai ya karba yayi addu'a ɗan lokaci kaɗan sai gashi an sako shi ibn batsal yake cewa wannan shi kansa yana ƙara tabbatar da matsayin sayar bukari ɗin shi kansa mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar an gan shi da sifarsa to shi aka gani jafa'in shekana la ya tamassalu bihi sallallahu alaihi wa sallam wannan da ya yi mafarkin malami ne saboda haka ya karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san shi ya gani ba kawai an masa dodori dodori saboda haka annabin ya gani tun da ya ga sifofinsa kuma abinda aka gaya masa wani abu ne wanda dama yana nan a tabbaci illa kamar tunatarwa ce ba wani sabon abu aka ba shi ba dama abin akwai shi illa iyaka kawai a tuna musu cewa akwai maganin wannan masifar da malamin yake ciki tana nan a cikin sayar bukari su je su karanta yana kuwa karantawa ba jimawa ce gashi an sako shi wannan yana nan cikin shirin sayar bukari na ibn battal alhassan albasri hassan ibn abil hassan albasri na shahararren tabi'i din mutumin kirki mun san lokaci ɗaya suka yi da hajjaji ne yusuf al-thaqafi wani wanda ya shahara da zalunci da cuta da gallazawa bayan Allah da kashe dan adam ba tare da jin komai a ransa ba to wata rana ya aika shi ya kashe sa'id ibn jubair babban almajiri ne ga abdullahi dan abbas shi ya sa aka kawo shi gabansa aka yi masa yankan rago saboda ka kana tsoronsa shi abu ne mai sauki ce a kayanka mutum ba abin da ya sha masa tumba sai da hassan albasiri yake cewa ya aiko yana nema na to ba nemansa zai yi fatawa ba wani cikin su ba ba ruwansu da wani irin fatawa zai ba wa'azinsa zai ji ba a'a kila an gaya masa a cikin karatunsa yana faɗar wani abu wanda shi yake aikatawa saboda haka kawai da shi yake sai ya ce aje a zo masa da shi ana zuwa aka ce hajjaj ne ya ce a tafi da kai sai kama karanta wani addu'a a ransa la ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم yake cewa ina zuwa abinda hajjaj zai faɗa min sai yace da ni wallahi ma arsaltu ilayka illa wa ana uridu an aqtulak sai dalilin sawa in ce a taho min da kai kisan ka ne niya nayi nufin kashe ka ne yake cewa fala anta al-yawma ahabbu ilayya min kaza wa kaza amma a yau ka fi soyuwa a waje na fiye da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya ƙara ce masa fasal hajataka faɗi buƙatar ka mu biya maka Allah ta'ala ya kubutar da shi daga mu Imam Nasa'i ya fitar da wannan kissa da Imam Al-Bukhari kamar Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari ibn abi dunya a cikin littafinsa al-faraj ba'da shidda ya kawo ta ruwaya daga abdul malik ibn umair yake cewa al-walid ibn abdul malik ya rubuta wa wani ma'aikacinsa al-walid ibn abdul malik shi ne khalifa ya rubuta ma wani ma'aikacinsa sunan shi Usman ibn Hayyan yace ka duba ya faɗi wani wani daga cikin abin Al-Hasan ibn Al-Hasan Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yace ka duba ka inda duk yake a kawo maka shi da masa bulala ɗari kuma ka tsayar da shi gaban mutane don ya kunyata nan da nan sai ya aika masa yace aje a taho masa da shi aka zo da shi to sai Ali ibn Hassan dan uwansa Ali ibn Hussein afwan Ali ibn Hussein dan uwansa sai ya tashi sai ya rada masa yace ya ibn am takallam bi kalimat al faraj takallam bi kalimat al faraj kai addu'ar ya ya damuwa sai wannan addu'ar yana yin wannan addu'ar sai shi wannan da aka aika a kawo masa shi Usman ibn Hayyan wanda aka ce ya masa bulala ta ya kuma kunyata shi gaban jama'a su ne ke cewa ara wajha rajulin kuziba alaihi ina ga wannan fuska ta mutumin da aka yi masa ƙarya ya aika masa ya zo sai yake cewa wato ya daga kansa ya dube shi sai yake cewa ara wajha rajulin kujiba alaihi fuskar nan ina ganin fuskar wani mutum ne da aka yi masa ƙarya abin da aka faɗa mu akan sa ba gaskiya bane kallo sabilahu shi ku rabu da shi da tafiyarsa sai ya fata abin da ne yi masa ce zan rubuta wa alwalid zan rubuta amirul mu'minina gaya masa uzurinsa nan da nan sai ya sa aka sake shi saboda haka magabata sun kasance suna karanta wannan addu'ar yayin da suka shiga wata damuwa kuma Allah ta'ala yakan yaye musu damuwarsu sai ta biyu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant Allahumma rahmataka arju ya Allah rahmarka nake fata فلا تكلني طرفة عين إلى نفسي فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين kada ka bar ni da kaina ko da dai da kiftawar ido ne wa aslih li sha'ni ka gyara mun al'amari na kullahu gaba daya la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafin sa Sunan haka da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin littafin Al-Musnad haka na Imam Al-Bukhari a cikin littafin Al-Adab Al-Mufrad النسائي أتشكل التافق العمل عمل اليوم والليلة الماجرنس ابن السني شيما أتشكل التافق عمل اليوم والليلة حديث تفسكر سنة دنسينا بروني أتشكل سأقوي واني لأكي كرا جعفر ابن ميمون إن ضعيفي ني أما يعتبر به إذا أكا ساموة رواية وتتزوني دي لأبن دي كاو ذات كرف فيشي تقول رواية لأكا سامو أتشكل العمل اليوم والليلة النسائي رواية أنس بن مالك wanda ita ma sanadinta kwatankwacin wannan ne amma in aka hada su biyun za su na tashi juna saboda haka wasu malamai suka ce hadisi ne hasan ai li ghairihi hasan li ghairihi saboda haka hadisi ne hasan saboda ruwayoyi ne guda biyu waɗanda za su da tashin junansu hadisin hadisin abubakar ne nufai ibn al-harith al-thaqafi radiyallahu ta'ala anhu da shi ma koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da fatima ne radiyallahu ta'ala anha a hadisin anas cewa ta faɗi wannan yayin da wani abu ya dame ta to ta faɗi da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هكذا تشكي رواية أنس بن مالك يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا جايا ويرسى فاطمة رضي الله تعالى عنها اللهم رحمتك أرجو باوا يتي يا الله تعالى رحمك كدي وترحمك كي كدي فاتا فلا تكلني إلى نفسي kada ka bar ni da kaina kada ka kyale ni in je in ji da kaina Allah ta'ala ya kyale bawa te ka je ka ji da kanka to ya halaka ya halaka saboda abubuwan da suke kewaye da shi miyagu waɗanda yake gani da waɗanda baya gani yayin da ubangiji ta'ala ya rabu ya daina ya fita sha'aninsa ya daina kula da shi to wanzu nan cikin cikin sauki za su lankwame shi ba ba ba wata wahala saboda ka bawa a cikin a cikin kula ta ubangiji ki kul man yaklaukum bil layli wan nahar min min arrahman ko wane ne yake gadin ku Allah ne lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah ka bawa cikin kula yake ta ubangijinsa ko da wani lokaci musifu cututtuka bala iri iri a safiyar nan baka san irin masifar da ta karo ba za ta fada maka amma Allah ta'ala ya ture maka ita baka sani ba baka sani ba kila zuwan ka sallah asubahi a dalilin wannan Allah ce raba shi da wannan musiba ka a bari ta same shi to yayin da bawa zai yi fusa ta ubangiji ubangiji ce je ka ji da kanka to wannan ya halaka shi yasa ya ce fala takilni ila nafsi tarfata ayn ubangiji ya kyale ka dide da kimtawar ido to ka zama halaka haura ka cikin cikin kulawarsa kake koda yaushe kana roƙon sa ya ci gaba da kula da kai kuma a gunshi kake fatan rahama kake fatan samun rahama ba a gurin wani ba shi yasa aka gabatar da rahmataka aka gabatar da al-maf'ul ala abin ala amilihi ce rahmataka arju ba ce arju rahmataka ba yana nuna cewa babu wata rahamar da ta kai taka duk wani wanda zai nuna maka tausayi to bai kai bai kai Allah ta'ala ba tausayin Allah ta'ala shine sama da kowa lokacin da aka kawo ribatattun yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata tana ta neman danta a cikin waɗanda aka kamo ta duba wannan ta aje ta duba wannan tana da danta ta kama shi ta rungume shi ta sa masa mama a bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna zaton yanzu wannan matar za ta jefa danta cikin wuta za ta iya jefa ɗanta cikin wuta yadda ko ga ta rikici tana neman ina ɗanta yake tana iya ɗaukan shi ta jefa cikin wuta ta ce ko kusa ya rasu lallah ce to Allah ya fi tausaya ya fi tausayin ku fiye da yadda wannan take tausayin ɗanta lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha saboda ka rahamar ubangiji ta'ala tana da faɗi tana da yalwa tana da girman gaske to shi yasa ya gabatar da ambatanta kafin ma ya ce arju din su zai fara faɗin rahama ne rahmataka arju saboda nuna ita ce sama da kowace rahama ya bala shi ne sarfa ta aini kada ka tsallama ni ka rabu da ni ka kyale ni da kaina gwargwadon kiftawar ido wa aslih li sha'ni kullahu ka gyara mun al'amari na dukansa ka gyara mun halayyata da ɗabi'una da sha'ani na da harkoki na gaba ɗaya ubangiji ka gyara musu la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai abinda zaka kula da shi anan shine kalmar tauhidi la ilaha illa anta kalmar da kalmar tauhidi ta sake dawo na maka ita ce tirken daure dukkan wasu abubuwa na bukatunka kada ka daure wata bukatar ka da wani abba tauhidi ba to ba ta biya ba shi yasa aka ce kada ka je wajen boka ko wajen wani mai duba ka ce ya yi maka wani abin da zai taimake ka ci nasara ko ka fita daga cikin ƙangin damuwa ya ka kasa ki Allah kasa ki tauhidi saboda ka babu maganar ka ci nasara ko da shaidan zai kawata maka cewa ka ci nasara to za ka gane cewa baka ci nasarar ba nan gaba kawai ta lalace shigo-shigo ba zurfi ne ake mutum saboda haka zamu ga kalmar tauhidi ta tashi dawowa la ilaha illa anta la na maka dukkan harkar da zaka duk abin da za a shiga bawa zai shiga kada ya dai saki tauhidi in ya saki tauhidi to ko babu wani abu da zai samu wani nasara a cikin sa kada ya yadda harkar tauhidin nan ya bata zai zai iya ji ganin cewa kamar ya samu bukatu ya samu biyan bukatarsa a yi ta tafiya da shi yana yana dariya yana shewa yana jin daɗi yana buga kafa a ƙasa kama karshe sai kaga ya zo kuma yana kuka yana kuka ana jajanta masa saboda abin ba zai je ko'ina ba ba zai je ko'ina ba sauraka rayuwa ce wacce ke ba za ta yi kyau ba za ta yi daɗi ba matukar an saki tauhidi za mu ga ta uku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين باب أبن بوتارك سكياسي كي فلكيات بتغريك لليني ناكسا تشكين الظالم وانا حديث سعد بن أبي وقاسني الترمذي يا رويتوشي أكنا النسائي يا رويتوشي أشكين لتافن عمل اليوم والليلة طبراني يا فتدشي أشكين لتافن الدعاء الحاكم يا فتن دشي المستدرك هكذا البزار يا رويتو شي a cikin musnadinsa Imam Ahmad ya ruwaito shi da tsawo kamar yadda zamu gani hadisi ne wanda yake tabbatacce sahihi Albani ya sahaha shi a cikin Sahihul Jami' da Sahihul Targhib da wasun su Imam Ahmad ya kawo shi da tsawon sa hadisin karshensa yana cewa da'watu dhinnun idza da'a biha wa huwa iz da'a biha wa huwa fi batn al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat illa sujiba lah wato addu'ar dhinnun ma'abocin kifi shine annabi Yunus alaihi salam yayin da ya roki Allah da ita ta yana cikin cikin kifi a cikin ruwa لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اتباب أبن بوتا دا gaskiya sai kai kuma tsarki ya tabbata gare ka dina kasance cikin azzalimai annabi yace lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qat illa sujiba lahu babu sanda wani musulmi zai roki Allah da wannan addu'a cikin kowane irin abu da fati Allah ya ansa masa ita ce addu'ar da annabi Yunus alaihissalam ya yi wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin ka addu'ar ba tashi bace shi kadai addu'a ce ta duka muminai idan da za su yi ta lokacin da suke cikin damuwa da takuruwa to ubangiji ta'ala zai an samu su addu'ar su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da wannan addu'a ga al'ummarsa imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi tsawon sa cikin musnadinsa daga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas yake cewa wata rana na wuce na wuce ta gaban Usman ibn Affan wani a zamanin Sayyidina Umar ne zamanin mulkin Sayyidina Umar Usman ibn Affan yana zaune sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya wuce ta gaban sa ya ce da shi assalamu alaikum yayi masa sallama daga idan sa ya kalle shi amma sai bai mayar masa da sallama ba yace sai inji Sa'ad ibn Abi Waqqas yace sai nazo na samu Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab na ce ya amiral mu'mini wani abu ne sabo kuma ya faru a cikin musulunci wani sabon abu ne ya faru a cikin musulunci ya faɗa haka har sau biyu sai na umar ya ce a'a me ya faru kuma ya ce a'a akwai wani abu dai saboda na wuce ta gaban Uthman ibn Affan ɗazu yana masallaci na ce da shi assalamu alaikum kuma ya ɗaga kai ya kalle ni فملع فملع عينيه مني ya dube ni muka yi ido bi da shi ma'ana dai ya gani ba kuma ya ji amma sai bai an samu ba sun malam ya rudda alayhi salam bai an samu sallama ta ba sai sai na umar ya ce to ba za a aika wa usman ibnu affan a ce ina kiransa sai ya zo sai ya ce da shi me ya hana dan uwanka yana maka sallama amma baka mayar masa ba ma mana'aka Allah takuna radarta ala akhika salam dan uwan kai maka sallama kuma kai shiru baka ansa masa ba sai sayyidina Usman ya ce ni ba abun haka bata faru ba ni ban yi masa haka ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce kwarai ko haka ta faru ya ce wallahi bata faru ba shi ko ce wallahi ta faru muka yi ta rantsuwa ya rantsi na rantsi na rantsi can sai sai na usman sai ya tuna sai ya ce eh astaghfirullah wa atubu ilai ina neman gafarar Allah ina kuma neman tuba zuwa gare shi yanzu ka wuce a lokacin ina wani tunani ina tunanin wata kalma na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sanda na tuna ta to shikenan sai in ga gaba ɗaya sai in daina gani kuma wani abu ya rufe min zuciyata daina fahimtar komai me ya faru wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da su wani laba yana yana gaya musu wani hadisi sai wani ba kauye kauye ya shigo garam haka sai sai yanke magana magana sai ya shigo da tashi dan wanda yake ba mai ba mai cikakken tunani da wayewa ba ya zo samu ana magana ba zai tsaya ya ji inda magana sai kawai ya je hota shi to kuma wanda daga lokacin in ya yanke magana sai ba zai dora ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa zai gaya musu awwalu da'awa addu'ar farko sai wannan ba kauye garam ya zo duk ya rusu ko sai annabi bai faɗa ba to shi ne sayyidina usman duk da ya tuno abin sai ta mishi gaba ɗaya daina gani saboda ya hana shi ji abin da mai keke wani addu'a da annabi ke so faɗa to har ta sa sa'ad ibn abi waqqas ya zo ya misa sallama yana cikin wannan yanayin gashi kamar ya ganshi ce wato bahaushe ce ba ido ne ke gani gashi sun yi ido shi yasa yace bala ainihi minni sai da muka yi ido da shi muka yi ido na ga kalle shi ya kalle da amma kuma ya kice mun komai shi kuma ya manta hankalinsa ya abin da ya tafi tunaninsa ya tafi shi ya sa ma har ya rika rantsuwa cewa shifa shifa shifa haka bata faru ba daga ba sai tuna ai kuwa hakan hakan ta faru ya ga sanda ya wuce amma bai iya tuna cewa ya masa sallama da sauransu ba to shine a lokacin a sai sa'ad ibn abi waqqas da ya gaya masa ga abin da ya faru sai sa'ad ibn abi waqqas sai ya ce da shi ni zan gaya maka ko menene wa ana unabbi'uka biha zan gaya maka wannan kalmar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakara lana awwala da'wa ya ambata mana farkon addu'a thumma jaa a'rabiyyun fashaghalahu hatta qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani bakawai ya zo sai ya shagaltar da shi har ba za Allah da ya tashi ma ya bar gudun ya ce fattaba'atu bi sai na bi shi ji sa'ad ibn abi waqas shi Uthman bai tashi ba daga inda yake amma sa'ad ya ce ina gurin ni sai na bi shi a baya falamma ashfaqtu an yasbiqani ila manzilihi darabtu bi qadami al-ard da naji tsoron kada ya riga ya shige gida sai sa'ad ya ce sai na buga kafata da kasa dan ya ji ni dai cewa akwai da a bayan sama za iya daga murya kira manzo Allah Allah ya hana su to ya zai yi annabi ya san cewa fa akwai wani yana bin sa a baya sai ya dinga doka kafarsa a kasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo yace man haza abu ishaq alkunya sa'ad ibn abi waqqas ce waye wannan abu ishaq ne ce na'am ya rasulullah ni ne kala menene kuma kala fama manzala ce menene kuma ce la wallah ba wani abu ya wa aikin Allah sai ka ce zaka ka ce awwalu da'wa farkon addu'a sannan wannan balaraban kawai zo shagal da kai ya ce na'am na'am annabi ya ce da shi na'am da'wati dhunnun iz huwa fi batn al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له الدؤر ذنون الدؤر النبي يونس عليه السلام باب ونمسلمي da zai yi addu'a da wannan addu'a ba shi Allah ta'ala ya ya ansa masa sauraka a sayyidina Usman wannan rashin ansa sallama da yayi ke maki shi saboda haka sai gashi abin da yake tunani ya samu shine wannan addu'a ta annabi annabi Yunus alaihi salam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la ilaha illa anta subhanaka idan muka lura ita ma ta kunshi tauhidi ta kunshi ta kunshi tauhidi farko la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai tabbatarwa da Allah uluhiyyarsa shi kadai bawa ya yadda cewa ba wanda ya cancanci abauta masa sai Allah shi kaɗai sannan subhanaka tanzihullahi subhanahu wa ta'ala minan naqais tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya dukkan wani abin da yake tawaya ce aibi ne to Allah ta'ala ya tsarkaka daga gare shi sannan bawa ya yi ikirafi ya yadda bari cewa shi mai laifi ka san ko ko kama ka akai ba za mu ce kama ka ba ko wani aka kama ana tuhumarsa da laifi ana kawo shi ce e gaskiya na yi wannan laifi to akan yi masa hukunci aka ɗan sassauta masa hukunci bai wahalar da shari'a ba amma wanda za a yi ta takaɓar za da shi a buga a kaɗa a raya ya ƙiyarda a sha wahala to randa duk aka tabbatar da laifinsa kuma to ba zai ga sassauci ba to ba wa itirafi cewa shi mai laifi ne a gaban Allah ta'ala wanda yana sawa ubangiji ta'ala ya sassauta masa saboda ka ce ni kuntu minaz zalimi ni na kasance cikin zalimai wato wanda suka cutar da kansu ta hanyar barin wani abu na umarnin Allah ta'ala ko wani abu da ya sa su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan sai a wata riwayar wannan ta annabi Yunus ce shi kada ya ce a'a baka ji a karshen aya ce wa kazalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da muminai to haka duk wanda yake cikin damuwa shi ma idan ya karanta wannan da ikhlasi tare da tabbatarwa da Allah tauhidin sa to Allah ta'ala zai ansa masa ta karshe ita ce Allahu Allahu rabbi la ushriku shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ita ma idan kuka duba za ku ga tauhidi ne tsantsa Allah Allah shine ubangiji na kuma ba zan haɗa komai da shi ba wani hadisin asma binta umais ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin yana cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud ibn majah yana cewa annabi yana cewa da ita ala uallimuki kalimatin taqulina hunna inda al-karbi aw fi al-karbi ba na gaya miki wasu kalmomi ko wasu addu'o'i ba wanda za ki rika fada lokacin da ke cikin damuwa lokacin da ke cikin damuwa ki yi su shi ne sai koyar da ita wannan allahu allahu rabbi la ushriku bihi shaika Allah shi ne ubangiji na kuma ba zan hada komai da shi ba shi yasa ita asma bintu umais take cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalimatin aquluha inda al-karbi kamar da yake cikin musnad imam ahmad suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni kalmomin da zaka faɗa yayin da nake cikin damuwa wannan Allahu Allahu Rabbi ba yana nufin halatta wato mutum yayi ta kiran Allah kawai Allah Allah kamar da suke cewa ba dan yanzu nan kika ga wani ya karkace ya ci ga hujja ya samu zai iya zai iya cewa Allah Allah mu kula za mu ga jumla ce cikakkiya mubtada da kabar dinta Allahu Allahu ta biyu ta'kid ne ta'kid ne lafzi yake ta ta'kidul lafzi sannan rabbi shine khabar din mubtada wato jumla ce cikakkiya sannan ce la ushriku bihi shay'a ba zan hada komai da shi ba kura kaga magana ce cikakkiya ba kawai Allah Allah Allah kawai a karkacewa ba to ita ma zamu ga tauhidi ne wannan da zai kara karfafa maka cewa waɗannan addu'o'i hudu gaba daya za su kara karfafa maka cewa dukkan wata damuwa da dukkan wata wani tashin hankali ko wani musiba da bawa zai samu kansa a ciki babu abin da zai fitar da shi daga wannan musiba sai tauhidi tabbatarwa da Allah ɗayan takasa da kaɗai takasa da bautar shi kaɗai wannan shi kaɗai ne maganin abin da zai yaye wa bawa abin da yake ciki hakanan al'umma ɗaiɗaikun mutane hakanan al'umma babu abin da zai yaye mata dukkan wani bala'i ko wata damuwa da take ciki face sallama wa ubangiji ta'ala da tauhidinsa da kaɗai tashi amma idan aka saki Allah aka rike wani abu ba Allah ba to fa ana cikin wahala zai wahala kuma a fita daga cikin wahalar sai ranar da aka koma ga Allah Allah ta'ala ka samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi